أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حسب المقدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أئمة الشيخ يدري لنا بحول المعتم والتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر باب wannan babi ne ma ja abin da ya zo fitayen muni cikin taimama junubi ga mai janaba in bai samu ruwa ba to sai ya taimama taimama shari'a ne mutum bai samu ruwa abu biyu yake kawo taimama ko dai mutum bai samu ruwa ba ko ba shi da lafiya ga ruwan amma in ya taba su ta za ta ci gaba to shikenan sai ya taimama to cewa mai janaba ma in bai samu ruwa ba sai ya yi taimama إذا لم يجد الماء من بيسام روابا حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار يا بن تدمو ومحمود بن غيلانا ده محمود بن غيلانا قال سوبي الناس حدثنا أبو أحمد الزبيري أبو أحمد الزبيري يا بن تدمو حدثنا سفيان سفيان يا بن تدمو عن خالد الحزاي ده خالد بن الحزاي an abi kilabata daga abi kilabata an amrudin bujdana daga amru dan bujdana an abi zarrin shi kuma amru dan bujdana ya karbo daga abi zarrin gifari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi ya da amincin Allah saboda a gare shi yace inna sa'ida at-tayyiba wuri tsarkakakke turbaya kasa tsarkakkiya ko wuri tsarkakke tahurul muslimi wato alwalan musulmi kenan abun alwalan musulmi ne idan mutum bai samu ruwa ba ko kuma ga rashin lafiya to ba laifi ya yi taimama da ƙasa ko da rairayi wannan an fi so ko da ƙasa ko da rairayi ko da dutse ko da abin da ya ba a ƙona shi ba ko ba a sana'arsa ba abin da ya zamanto halitta natural halitta ne daga Allah ko dutsen kogi haka wanda dai ba a aikata shi aka yi ba to ya iya shafar wannan ya yi taimama da shi wa illam ya ji dilma'a ko da mai zanaban nan bai samu ruwa ba ko da wanda bai samu ruwa din nan ba zai ta taimama ashara sinina ko da bai samu ruwa ba shekara goma dan ya san dan adam in ya alwala in ya taimama sai ya ji kamar ma bai yi alwala kamar yana tsoron yin abu to tunda shari'a ta yarda da shi shikenan ba komai kuma annabi ya ce ko ba samu ruwa ba shekara goma ba laifi mutum ya tattaya masa ita ma alwala ce daidai da daidai sai dai ta larura ta larura sai za waje dalma idan mutum ya samu ruwa fal yumissahu basharatahu ya shafa wa jikinsa shi ma'ana to ya wankan yanzu kuma in ya samu ruwa fa inna zalika khairu wannan shine alkhairi idan mutum ya samu ruwa to shikenan gashi to kuma babin jama'a za mu zo sharaɗan ruwa ko ga ruwan ana jin tsoro idan aka yi alwala da shi ko aka yi wanka da shi zai kare kuma ba za a samu na sha ba to wannan ma sai a yi taimama duk wannan magana su zai zo wa qala mahmud fi hadisi mahmud ya faɗa a cikin hadisin sa inna sa'ida tayyiba wuri tsarkakakke inna sa'ida a tayyiba wuri tsarkake wudu'ul muslimi ruwan alwalan musulmi kenan ruwan alwalan musulmi kenan kala yace wa fil babi an karbo wannan an karbo hadisi a wannan babi an abi hurairah abi hurairah ma an karbo irin wannan wa abdullah ibn amr da abdullah dan amr dan asi abu hurairah da abdullah dan amr dan asi sadaukai ne guda biyu na hadisi abu huraira ya ce ba wanda nake shakka a cikin sahabban manzo Allah sai abdullahi dan amr dan asi amma shi ma bai burge ba shi rubutawa yake ni ku haddace shi rubutawa yake ni ku haddace shi abdullahi dan amr dan asi da abin da ya ji daga manzon Allah ya iya rubutu sai ya rubuta dan haka malamai suka tafi in baka iya haddace ilimi ba to ka rubuta shi ka ajiye shikenan kai ma ka haddace naka ma ya fi tabbata da an ce ma ku ci ba karra wa ma kutiba farra abinda aka rubuta shi yana nan tabbace abinda aka haddace shi ila ya rauni ko ya gudu to amma da laraba ba sun rubuta abu ba tsaba hadda ce da ake ganin a cewa ne da ya tsufa yanzu haddasa ta soma gargada amma da rubuta ne ba komai yanzu ne kwakwalwa dai ta riga ta toshe dole sai an rubuta to shi abu hurairata an tambaye shi me yasa kake da hadisai da yawa yace kowa yana tafiya sana'a sani fa ina nan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam dan abin da aka samu na sadaka ya ishe ni sai dai tara ilimi yace da yawa na ganni na suma a cikin mumbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce aljanu ni ko ban da wani aljanu sai yunwa abu hurairata to abdullahi dan amru shi ko rubutawa yake to abdullahi dan amru wa imran bin al-husayn da imrana ɗan hussain bisadi ana ce man mai cutar basir duk shehunan mu sun ce shi yana da wata kususiya a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk sahabban manzo Allah haka suke amma shin aka faɗe shi duk abin da aka roƙa Allah ya biya shi imrana bin hussein shine ake cewa mai cutar basir yana da cutar basir mai zafi ya zamanto basir har ya kwantar da shi to shikenan aka ce a yi masa tsakiya ai masa sakiya zai warke mai tsoro ne aka yi masa sakiya din to kuma ya warke sai zai ce da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ina kwance din nan wa'yansu mutane kyawawa ban san su ba ba abokai na bane kuma da muke gaban ka sun kasance suna shigowa su gaishe ni da su kusan nake yi amma yanzu ba na ganin sai annabi ya ce ai mala'iku ne wa'annan sai ya ce ah to su dawo mana ya ce a ai ka warke yanzu kuma dama suna zuwa su gaishe ka ne sai zama ya ce to roƙon mun Allah ya dawo da cutar mala'iku su dinga zuwa suna gaishe ni to yana da falala har ya kai in an faɗe shi a hadisi dukkanin shehunai suna cewa in dai an faɗe shi a hadisi to a yi addu'a Allah zai biya buƙatu Allah ya biya buƙatun mu ya buɗa mana ya kiyaye mu albarka annabi ya kiyaye ƙasar mu ya ba mu imani ya ba mu ilimi mai amfani albarkacinsa قال أبو عيسى ترمذي يجي wa haka zarawa gairu wahidan haka ba mutum ɗaya ba suka rawaito an khalid min hazza'i daga khalid hazza'i shi ko khalid an abi kilabata daga abi kilabata an amru bin bujdana shi kuma abi kilabata ya karba daga amru dan bujdana shi kuma amru dan bujdana ya karba wannan hadisi daga abi zarrin daga abi zarr al-ghifari shi kuma abi zarr al-ghifari sufin sahabbai kenan shi kuma taqashufi dai taqashufi irin yan zuhudu ne su duniya bata dame su ba to zai je ya ce wa sahabbai su kuma wanda dai su kuma za su dan tara yan duniyar su dai kaza kaza zai je ce musu wa'azi ka gaya a gaya wa masu tara zinare da aga yau mai kuma alhaji ne da jahannama fa tukuwa bi hajibawan wajnubuhum ya kai hamma awiya ya aiko da karasa wajen sayan na usman yana cewa abazar ya zo ya lalata mana sham sham ba kamar irin madina ne da suka saba da zama cikin talauci mun zo mun samu ƙasa ce tana kusa da ƙasar turawa tana kusa da ƙasar masu kuɗi to in mu ma ba mu nuna daular musulunci ba mu nuna kuɗi ba ba mutane ba su ba to shi kuma abu zar ya zo yana irin wa'annan wa'azuzzuka to kuma muna tsoro sahabban manzo Allah ne ba to kuma sahabban manzo Allah ne ba Allah kuma na magani sai na Usman shine khalifa yace to a ga ya mar ya dawo gida to suka zo dai aka yi ba daɗi dai sai na suna ce to kaga koma ƙauyen ka je ka zauna in dai talauci kake so ga ƙauye can nan ne gidan talauci koma ka je ka zauna ya kora shi rabba yana daga cikin addu'arsa shi yana son cuta yana son talauci kaza sai na hasan kuma ya ce a ni kan ina son lafiya an bauta a Allah kuma ina son kuɗi in yi sadaka da shi ni ba a bazar ba ne shi sahabu manzo Allah ne mai zuhudu sosai rabiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi irin wani lamba girma da ba kowa zai ya dauka ba ya ce tamshi wa hadaka wata mutu wa hadaka wata ba'asu wa hadaka kai kadai kake tafiya kai kadai za ka mutu kuma kai kadai za a tashe ka shi wannan matsayin sa ne radiyallahu ta'ala anhu wa qarrawa hadha alhaditha ya rawaito wannan hadisi ya ayyubu ayyubu an abi kilabata daga abi kilabata an rajul sai ce daga wani mutum min bani amirin daga bani amir an abi zarri shi ko wannan mutum dan abi amir din ya rawaita daga abi zarri walam yusalli bai faɗi wannan mutum ba amma duk masu ruwaya wanda ba shi ba shi abu ayyuba din nan ba sun faɗi mutumin nan shine Khalid bin al-Hazzai shine Amr bin Bujdata shine wannan mutumin da ba faɗa ba dan masu hadisin suka ji irin wannan yasa su ke hadisin amma an san waye wannan mutumin da shi wannan mai ruwa ya faɗe shi ba shine amru dan bujdata wannan shine mutumin da ba a faɗa ba wa hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce idan mutum bai samu ruwa ba ko ga ruwan ya samu amma yana tsoron rashin lafiya shikenan sai ya ta taimawa kuma ko shekara goma ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawlu amma ba mutum lafiyar sakalau da ruwa da komai ba ya ce ko shi wata kabila ce da su ba ka taɓa ruwa kaza kaza kaza a wannan bai yiwu ba wa qawlu ammatul fuqaha wannan shine faɗin duk malaman fiqh sun tafi akan wannan annal junuba mai janaba wal haida da mai haila mace idza lam yajida alma in ba samu ruwa ba tayammama sai su tayammama wa sallaya kuma su yi sallah wayruwa a rawko ga ruwan kuma suna tsoron rashin lafiya wayruwa an rawaito an ibn mas'udin daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu kana la yara tayammuma shi abdullahi dan mas'udu baya ganin tayammama lijinubi in mutum yana da janaba shi ya ga ba zai yi tayammama ba wa illam yajid alma kuma ko bai samu ruwan ba yace kai ya tayammama wayurwa anhu amma an rawaito da gare shi annahu raja an kauli ya dawo daga fadi Allah ya yarda da shi sahabi ne babba malamin qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce din ya so ya riki qur'ani danyansa kamar yanzu ya sauko to ya rika wajen Abdullahi bin Mas'ud amma da tunda annabi ya faɗa kuma ingantacce ne sai a yi mai kyakkyawan yabo amma a kyala maganarsa shi to alhamdulillah ma ya dawo daga maganarsa ya bi magana annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai abdullahi dan mas'ud ya ce ya tayammam ba ya din ya yi tayammama izalam ya ji dalma abinda annabi da ya faɗa kenan in dai bai samu ruwa zai tayammama wa bihi yaqulu sufyan as-sauri malam sufyan as-sauri akan wannan yake wa maliku da imam malik wa shafi'i da shafi'i wa ahmadu da ahmadu wa ishaq masu mazhaba duka faqihai duka akan tafsir babu wannan babi ne ma ja abin da yazo fil mustahabati cikin matar da take jinin istihaba jinin istihaba ba jinin haila ba ne jinin lokacin jinin haila ya kare kamar yadda jin zai zo kuma jini ya zarce mata jinin haila lafiya kalau ba cuta ba ne shi ko jinin istihaba zai iya zama cuta ne to fil mustahabati حدثنا هناد هناد يا بن تدمو حدثنا وكيع وكيع يا بن تدمو وعبدة ده عبدة وأبو معاوية ده أبو معاوية ده وانشام خليفة بقى an hisham bin urwata ya karɓo daga hisham dan urwata an abihi daga babansa an aishata daga sayyida aisha radiyallahu anha qalat sayyida aisha ta ce ja'at fadimatu bint abi hubaysin hubayshin wata mace da ake ce mata fadimatu ya abi hubayshin ta zo jan annabi sallallahu alaihi wasallam ila nabi zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ta ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inni imra'atun ni mata ce ustahabu da nake yin jinin istihaba fala a kuhuru sam tsarki baya zuwa mu jini kullum a cikin zuwa mun yake a fa'ada'u salati ne shi kenan ni rayuwa ta gaba ɗaya sai ba sallah kenan qala la annabi ce Allah ki ba sallah ba inna ma zaliki irku kena ki jijiya ce ta tabu walaysa bil haidatu ba haila bace fa idza aqbalat al haidatu idan haila ki ta zo fada'i salata ki ba sallah wa iza adbara idan kwanakin hailaki ta kare fagsili an kiddama ki wanke jinin daga jikinki ki yi wanka yanzu wasalli to ki dinga yin alwala kina yin sallah duk wannan hukunce hukunce zai zo wannan hukuncin matar da ta san iya a iya kwanakin da take yin haila akwai matar da ta san iya kwanakin da take yin haila iya da zai yanki to wannan ita ake magana to in wannan kwanaki da take yin haila suka ya gama jinin bai tsaya ba to shi kenan sai ta wanka ta ci gaba da sallah kuma duk maganganun malamai za su zo da iya kwanakin da za ce da abu to wannan dai shine takaitaccen abu in ta saba ga lokacin da take yi to in jinin ya yankewa to kuma yanzu jinin wannan na gaba ya zama ba na haila to kuma za a zo da bambance bambancen su wanda mata duk su suka fi sani wannan قال أبو معاوية abu mu'awiya ce fi hadisi a cikin hadisinsa wa qala sai annabi ya ce to in jini in lokacin yayi to shikenan yanzu sai ki wanka tawadda li kulli salatin duk bayan kowace in zaki kowace sallah ko sai ki alwala hatta ya ji a zalika lokaci har wannan lokaci yanzu qala yace wa fil babi an karbo irin wannan a cikin wannan babi an ummi salamata daga ummi salama قال أبو إسحاق الترمذي يجي حديث عائشة وأن حديث نسيد عائشة da ta ce ja'ar fadimatu fadimatu din nan ta zo hadisun hasanun sahihu hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wa huwa qawlu ghayru wahidin wannan shine fadin ba mutum ɗaya ba min ahlul ilmi daga malamai min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzon Allah wa tabi'ina da tabi'ai wajen ya kulu sufiyanu sauriyu sufiyanu sauri ma akan wannan yake wa maliku da imam malik wa ibn mubaraki da dan mubarak wa shafi'i da shafi'i annal mustahabata matar da jini ya zarcewa ne jinin istihaba idza jawarat ayyama qara'iha in ta shiga kwanakin ailata da ta saba iktasala sai ta wanka ko jini bai yanke ba wa tawadda li kulli salatin ta dinga alwala ga kowace sallah wadda ta saba ka'idarta babu wannan babi ne ma ja abin da yazo annal mustahabata mai jinin istihaba wadda jini ya zarcewa ta tawadda li kulli salatin sai ta alwala a kowace sallah bayan ta yi wanka yanzu shi kenan ta gama haila yanzu wannan jini kuma ba na haila ba ne na cuta ne istihaba ne sai ta dinga alwala ga kowace sallah kuma ta yi azumi kuma mijinta in zai iya shi kenan ya fada ita a haka حدثنا قتيبة قتيبة يا بنت الدم حدثنا شريك شريك يا بنت الدم عن عدي يا قزاني دغا عبد يا قزاني عن عدي بن ثابت دغا عدي دان ثابت عن عدي دغا بابانsa عن جده دغا kakansa عن النبي صلى الله عليه وسلم دغا النبي انه قال في المستحاضة النبي ya faɗa cikin mai jinin istihaba tada'u salata mace in tana hailata ba sallah ayyama a qara'iha kwanakin hailata allati kanat tahidu fiha wadda ta saba tana haila a cikin sa summa tagtasilu idan wannan kwanaki suka kare jinin ya tsaya wato yanzu ta wanka wata tawadda'u ta dinga yin alwala kuma inda kulli salati ragowar shauran salloli kuma ta dinga alwala wata sumu ta yi sallah wata sumu ta azumi wata salli ta sallah حدثنا علي بن حجر علي بن حجر يا زنت دمو اخبرنا شريك شريك يا زنت يا يا بام لاباري نحوه irin wannan bi ma'ana da wannan ma'ana qala abu isa tirmidhi yace haza hadisun qad tafarrada bihi shariku wannan hadisi ne da shariku shi kadai ya dayanta da shi an abli ya qazani daga wajen abli ya qazani qala tirmidhi yace wasu alitu muhammadan na tambayi bukhari an hazal hadisi ne hukuncin wannan hadisi faƙulutu sai na ce masa adiyu bin sabitin shi adiyu dan sabitin din nan ya karɓa an adiyu daga babansa an jaddihi daga kakansa jaddu adiyu ma ismuhu wai waye kakan adiyu din nan ne shi turmuzi yake tambaya shehin sa na hadisi bukhari falam ya arin muhammad ismu yace amma ma ki shehin na amma bai san waye sunan kakan adiyu ba bukhari ma bai san waye sunan wa zakartu li muhammadin sai na ce masa to tunda baka sani ba na ji yahaya bin ma'in shi ma wani malamin hadisi ne babba sa'o'in bukhari ne shi yahaya bin ma'in to na ji malam yahaya bin ma'in ya ce anna isubuhu sunan kakan shi wannan wanda ya ruwaya din nan wanda ya karba daga annabin sahabin dinaru sunansa dinaru falam ya ababi sai na ga bukhari bai damu da koma waye ba wa qala ahmadu ahmad bin hanbali ya ce wa ishaqu da ishaqu fil mustahadat cikin mace mai istihaba in ta salalli kulli salatin in ku ta iya duk sallah ta mata wanka huwa a hawadu shi ya fi kewayewa da hukunci wa in ta wadda in ta alwala li kulli salatin ga kowace sallah a jiza a haya isan mata za mu zo da duk wannan wa in jama'at bainas salatain in ta dinga hada salloli guda biyu ya zamanto idan azhar sai sai ta dan jinkirta azhar kaɗan ta jawo la'asar sai ta hada su biyu sai ta yi wanka idan magariba ta yi sai ta ɗan jinke ta ta kaɗan ta jawo isha shi kenan sai ta yi musu wanka ta yi sallolin gaba ɗaya asuba ma ta wanka in za ta iya wannan ita mai istihaba in kuma za ta ɗau saukin da annabi za ta dinga alwala wayannan hukunce hukunce duk daga baya duk za su zo wanda za a faɗe su yanzu dai abin da za a rike cewa matar da ta saba ga lokacin da take yi to ga in ya shige shi kenan ya zama istihaba haila abu ne ikon Allah ba wai cuta ba ne abu ne da Allah ya hukunta ga mata jini ne da yake fita daga gaban mata ba tare da cewa ba ta da lafiya ba cikin cikan lafiyarta ba kuma da sababin haihuwa ba ba kuma da sababin ba a taɓa saduwa da ita bane yanzu aka sadu da ita ya zama an buɗa ta to wannan jini ya zo oh lafiyar ta kalau wannan jini ya zo to wannan jinin haila kenan lokacin haila lokacin da zai fara zuwa wayansu daga cikin malamai sun ce in yariya ta kai shekara tara to duk in an gajin ya zo haila ce ta so ta kai lokacin da ta iya fara haila daga shekara tara ta iya fara amma sun ce kafin shekara tara in dai aka ga jini to cuta ne ba ta kai lokacin haila ba wannan bai zama haila ba to kuma daga shekara tara nan in jini ya zo mata ya zama haila daga nan kuma har ƙarshen rayuwarta ko ta yi shekara ɗari da nawa ba wa- ba shi da wani lokaci da za a ce yaya in ya yanke shi kenan amma in bai yanke ba dai komai tsufanta ta gan shi sunansa haila sai dai in ya yanke to sai kalar jinin haila yana da kaloli da yawa Wan- wata yakan zo mata baki zai iya zama baki zai iya zama ja launin jinin kuma zai iya zama yalo zai iya zama kamar ruwan dauda kamar ruwan ko ta gan shi kamar ruwan dauda kamar ruwan toka haka ala ayi halin jidde jinin haila ne kuma mace kar ta dinga yin gaggawa ba ba cuta bane kuma dan ba ta yi sallah din nan ba lokacin haila ba laifi bane haka Allah ya shirya musu to kar ta kan mace ta dinga gaggawa ta wahalar da kanta a ciki har sai ta ga ta sa eh, auduga audugan nan ta fita lafiya kalau ta fita faratas to shikenan eh, wannan ta yi tsarki kenan ta abu audugan nan ta ta fita lafiya kalau to sai lokaci adadin kwanakin haila sun ce ba shi da karanci ba shi da mai yawa ko yanzu jini ya tsarto kawai ya zubo ya ɗauke shi kenan haila ta yi haila ta yi ko in al'adarta ta saba kwana uku take ko kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku ko kwana hudu ko kwana abu ta yi da wannan idan kwa yanzu ta saba ba ta da kwana da ta saba to sai ta tambayi mata sa'o'inta wanda suke daidai shekarunta kamanta kwana nawa suka mai irin ta take to in aka samu kwararrun mata ko da ce zai gaya mata kwana kaza ne sai ta aiki da shi ko kuma ita kwanakin da ta ga ya saba mata za a zo mazhabanmu ƙarshen dai kwanaki dai da in in ya shiga wannan kwana goma sha biyar amma dai ko kwana shida ko kwana abu yanzu kuma ya tambayi mata duk wannan hukunce hukunce sai tsakanin tsarkin wannan tsarki gama wannan haila da fara wannan haila yakan zama kwana nawa sun ce karancinsa kwana goma sha biyar karancinsa kwana goma sha biyar to wata kuma zai iya karuwa haila ba ta zo mata sai ta yi ashirin wata bai zo mata sai ta yi wata matsakaici kuma dai iya yadda kowace ta tsinci kanta abu ne mai rikici mai wuya kuma mai sauki iya yadda ta tsinci kanta kwana goma sha biyar din nan shine kamar yadda malikawa suka tafi shine karancin abin da yake tsakanin zuwa ga wannan haila zuwa wannan wannan haila cewa wani kuma suka ce kwana goma sha uku gashi nan dai sai yanda ta zo mata duk karatu zai ta zuwa yanzu dai in ta saba ga lokacin da ta saba kuma jini ya zarce mata to ta zama mai istihaba kenan ko ta nemi magani ko kuwa ta ci gaba da sallata da komai jinin ya ta zuba dai gashi nan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatimul rasul sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah